wa rahmatullahi wa barakatuh duka nau'ikan godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala salati da tsira da aminci su yawaita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da ke gabanmu littafi ne na minhajul muslim wallafar al-sheikh al-allama abubakar jabir al-jazairi rahimahullahu ta'ala wanda idan ba a manta ba muna cikin albabun rabe fil ibadat wanda mun tukake akan ma yubahu fiha ay yubahu lil musalli fi'lu umurin minha muna kansa a wancan sati lokaci ya tukake mana zamu tashi almadatul khamisa fi sujudi sahwi bangare na biyar malam zai tattauna ne akan sujadar rabkanuwa a yayin da mutum wani abu ya bujiro masa a cikin sallah to malam yayi wani dan somuntabi game da bayani akan wannan bangare malam ce man sahafi salatihi fazada raka'atan aw sajdatan aw nahwihima wajaba alaihi an yasjuda man sahadu wanda yayi rabkanuwa yayi mantuwa fi salatihi a cikin sallarsa faza da raka'atan sai ya daɗa raka'a ɗaya ma'ana sallar asubahi ce maimakon kai raka'a biyu sai kai uku sallar azahar ce maimakon kai raka'a hudu sai kai raka'a biyar ko kuma sallar la'asar magariba maimakon kai raka'a uku sai kai raka'a hudu to sai malaki cewa wajaba alaihi an yasjuda to wajibinka ne ka yi sujudu sahwi ma'ana sujada rabkanuwa jabaran lisalati saboda cike gibi na sallanka saboda ka zo da wani abu da babu shi shine sajdatari zaka yi sujada guda biyu ba'da tamami salatihi bayan ka rike ka cika sallanka kayi sallama sannan sai ka kawo da sujada guda biyu thumma yusallimu sai kai sallama wa kadhalika man taraka sunnah haka nan ma wanda ya bar sunna mu'akkada mai ƙarfi min sunani salati daga cikin sunnonin sallah sahawan a halin mantuwa ko rabkanuwa to fa innahu yasjudu laha qabla salamihi to shi ma wannan zai yi sujada sanadiyar haka gabannin yayi sallama kina wannan kabuli zakai mutum da ya mance sunna mai ƙarfi bai zo da ita a cikin sallarsa ba to zai yi sujada kabli saboda ya rage wani abu mai karfi amma muka ce duk abin da ya zama to farilla ne to ba makawa sai ka zo da shi yace wa zalika yace misali zai madan zai buga ga an ya turuka tashahhuda kamar mutun ya bar tahiyya alwasata ta tsakiya wa lam yadhkuruhu bi tuna wannan tahiyyan ba bil marrati a lokacin da ya kubuce ta kubuce masa aw zakarahu ko kuma ya tuna tahiyyan ba'da anistatamma qa'iman bayan ya riga ya meke tsaye sai tana a ashe nan gurin tahiya ne bai riga ya yi ta ba to a irin wannan fa'inahu la yarji'u ilayhi ba zai dawo zuwa ga wannan zaman tahiyan ba in har ka riga ka rabu da ƙasa da hannayenka da guyoyinka to zaka ci gaba da sallan ka ne ba zaka dawo ba wannan zamu ga kuskuren yawan yawan masallatayyanmu idan liman ya manta zaman tahiya sai ya tashi tsaye to an tunatar da shi cewa ya mance zaman tahiya to bayan ya tsaya kuma su mamun sai kaga sun zauna sun itashi su yi ta masa tasbihi wai dole sai ya dawo ya zauna wannan ya sa amma sunnan maza Allah a irin wannan tunda ya san cewa zaman tahiya ne bai yi ba to za ku tashi ku bi shi kamar yadda hakan ya faru tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai bayan da manzon Allah ya kare sallah suna jiran sallamansa sai suka ga ya je ya yi sujada guda biyu tukun ya yi sallama to wannan shi ne abin da ya tabbata a ɓangaren karantarwa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama malam shi yake cewa in karuba zaman kenan wa kaza lika man sallama min salati qabla an yutimmaha haka nan kuma sha'anin yanda yake wanda yayi sallama min salati daga sallansa qabla an yutimmaha gabannin ya cika sallarsa sai ya yi sallama mutum ne iya raka'a biyu a sallar azahar ko raka'a ta uku a sallar azahar ko raka'a ta farko sai ya zauna kawai sai ya sallama sallah ba ta cika ba to sai kai sallama a kai to fa innahu ya'udu ila qurbaz zaman to zaka dawo zuwa ga mafi kusancin lokaci tsakankanin sallanka da sallamanka baka riga ka cika ta ba a lokacin nan fayutin musalatihi sai ka cika sallanka ba fayutin musalatahu sai ka cika sallanka abinda ya ma saura sai ka cika shi to a nan gurin bayan ka cika saboda ka ka kare ka kawo sallama ba a gunta ba to a lokacin kuma wa yasjudu ba'da salam mutun zai yi ba'adi mala yace wal asru fi hada tushe akan wannan abu da nake faɗa qaulur rasul sallallahu alaihi wa sallama fadar manzon rahama ne tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi shine wa fi'luhu da kuma aikin manzon Allah faqad sallama min isnatayn manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taba yin sallama a raka'a bi kawai raka'a bi yayi kawai sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sallah ba ta rige ta ci gaba mu ɗauki irin sallah azhar ko la'asar ko magriba ko isha'i fa ukhbira bidhalika sai aka baiwa manzon Allah labarin cewa ya ma'aikin Allah sallan nan fa bata cika ba fa ada sai ya dawo fa atamma salata ya cika wannan sallah wanda ta mai kingi wa sajada ba'da salami kuma sai yayi ba'adi kama qama marratan kamar kuma hakan ya faru wani lokaci manzon Allah ya tashi a wani shudin minar raka'ati thaniya daga raka'a ta biyu maimakon ya zauna yayi zaman tahiya sai ya tashi walam yatashahhad bai tahiya ba to nan ma manzon Allah aka tunata da shi cewa akwai zaman tahiya a gun to manzala bai dawo ba sai ya ci gaba da sallah bayan ya kare sallah fasajada qabla salami gabanin yayi sallama sai yayi qabli ma'ana yayi sujuda guda biyu sai yayi sallama wa kala sai ma ya gaya wa sahabai cewa idza shakka ahadukum duk a yayin da ɗayan ku yayi kokwanto fi salatihi a cikin sallansa falam yadri bai sani ba kam salla adadin nawa ya sallata a thalathan aw arba'an raka'a uku yayi ko hudu to falyatrahi shak sai ya wurgi da kokwanton nan wali yabni ala mastaikana sai ya gini akan abin da yake da yaqini akan sa misali akai sallar azhar ce shikenan da gazo raka'a ta ƙarshe ya kake tayan cewa wannan ta hudu ce ko kuma ta uku ce to sai ka dauke ta a matsayin ta uku ce sai ka yi wurgi da wannan abin da kake gogonto akan sa sai ka ciko ta hudun to kaga wannan haka manzon Allah yake nufi haka ma sallar magari sallar magariba kana taron ta uku ce ko ta hudu ce sai ka dauke ta a matsayin ta uku domin wannan ukun kana da yakinin kayi ta ta hudu kake kokonton ka kawo ta kuma kawo ta ba haka sallar ma bangaren asubahi kana kokonto wannan raka'a ta biyu ce nake ko kuma ta farko ce sai ka dauke ta a matsayin ta farko ce ta bin kana shakka akan ta sai ka wurgi ita babu ita to shi da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falyatrahi shakk wannan wanda kake kokonton akan ta ka kawo ta ko ba kawo ta ba sai kai wurgi da ita wal yabni ala mastayqana mutum sai ya gini akan abin da yake da yaqini ya kawo na adadin raka'an da ke baya to amma a irin wannan thumma yasjudu sajdatani sai ka zo da sujada guda biyu bayan ka kawo wannan cikon wanda kake kokonto akan ta shine zaka yi qabla an yusalli mutum zai yi sujada qabli fa in kana salla khamsan to idan ma a kaddara ashe wannan sallar ta azawar da kake tsammanin cewa ta hudu ce ko ta uku ce to idan ka ci ko ta hudun sai ya zamanto a kaddara ashe biyar ka yi to shafa'a da lahu salatahu to wannan kabli da zaka kawo da ba'adi sai ta zamanto maka ta maka shafa'i ma'ana sai ta cike maka wannan ainihin sallar da kai kayi ta ne a bisa karanta wata manzan Allah wa in kana sallata itmaman idan kuma sallar daga ta zo cikakkiya ce ma'ana itmaman li arba'in sallar kayi ta cikakkiya ce raka'a hudu ce to kana ta targhiman li shaytan to ta zamanto turmuza hancin shaidan ne da bai nasara akan ka ba kenan ala ayi hal dai dan adam idan yayi kabli ko ba'adi ya huta daga cikin kokwantan da zai zauna mai a zuciya ya rinda ganin cewa wai wannan sallah ta cika ko bata cika ba shi yasa kabli da ba'adi babban al'amari ne da yake daidaita wa musulmi sallah kuma ya zama wajibi ga mamu ya zama wajibi ga imam wajibin da ya fi kowanne girma ya zama to a babi na ƙabli ko ba'adi kana da ido a kansa na'am saboda ragamar al'umma ce a bayanka na'am
kuma idan sallah ta shiga halin rikicewa babu wani wanda yake ba ba a dubi zuwa ga kowa kawai zuwa gare ka ake sa ido sannan kuma samun aibu ko halal ko kuma wani abu na rishin kaiwa inda ake so a gari ga liman to yaka- yakan sa mamu su fasa ganin matsayin liman a gabansu na'am dan sau da yawa za ka gani wani rikicin idan ya zo mamun daga cikinsu za su ce liman ba haka bane kaza ne to ba a so haka ya faru domin ba komai yasa aka baka limancin ba sai dan cikanka bangaren ilimi cikanka bangaren kamala cikanka bangaren abin da ya shafi sanin hukunce hukuncen sallah shi sa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ya ummukum aqra'ukum li kitabillah wanda zai limance ku ya zama to shine mafi kwarewan ku akan karatun alkur'ani malamai suka ce mu diba mu gani a zamanin manzon Allah in an ce wannan qari ne ya matsayin sa yake aya ce ake doka aya biyar ba a karawa gaba sai an san hukunce hukuncenta da fiqihunta da kimiyyar da take dauke akai na bangaren abin da ya shafi ilimi na'am to ba a kara gaba har a sauke alkur'ani kai ka san dai babin qabli ba da ba da an fi karfin sa na'am
amma a yanzu sai a ce wani ya fi kowa hada alkur'ani kusa shi ba shi ba ne ba maiya na'am in dai mujarradin hadda alkur'ani ce kuka sa mutum matsayin limami wallahi kun halaka kanku kuma shi ba kun halaka shi na'am domin zai yi ta sallah ne bai san yadda zai iya gyara ta ba idan ta rikici wannan shi da yake faruwa hatta da masallatai yadda ake ginawa manya-manya sai kaga idan an tashi neman liman sai a ce ku nemo mahaddacin alkur'ani sai a ba shi limancin to ko matsalar shi ne in sallan ta rikice ba zai iya gyara ta ba ya ishe ka babban misali a mazhabi na imam malik wanda suke ganin cewa yin alkonotu a sallar asubahi mustahabi ne shi za ka gani yawa yau wasu malamai duk a sallar asubahi za ka ga suna yin alkonotu a raka'a ta biyu ta ƙarshe na'am
to amma a malikiyan duk wanda ya manta bai yi alkunutu ba to babu kabli ko ba a da akansa amma don Allah nawa nawa ne daga cikin limamai suke yin kabli idan sun manta alkunutu a masallatayen da suke jagoranta a wannan garin ba a sa'adar su ba to a mazhabin imam malik ba ku da sallah sallah ta lalace saboda alkunutu mustahabi ne to shi yasa kaga shi kawai dibawa akai akan zunzurutun cewa malami ne mai darasu aka bashi ainihin masallaci kawai yake jan mutane babu ilimin akhdari balle na ashmawi balle na iziya balle na risala na'am sai yake yi wa mutane sallah irin yanda ya ga dama to karshe dai halaka ku ne zai to duk irin waɗannan ababe ya kamata ɗan uwa musulmi idan aka baka matsayin limanci to kasancewa aiki ne babba ya hau kanka wajibinka ne ka san hukuncin hukuncin sallah wa amma man saha khalfal imam kaga wanda yayi mantuwa a bayan liman fala sujuda alaihi shi ko babu sujuda a kansa duk a yayin da kana bayan liman ka zo da wani abu na ƙari ko ragi to babu sujuda rabkanwa a kanka inda akthari ahlul ilmi agun yawa yawan malamai ma'abuta ilimi illa an yashu imamuhu sai dai idan limaminka yayi rabkanuwa to fa yasjuda ma'ahu li wujubi mutaba'ati al-imam to wajibinka ne ka yi sujadar rabkarwa tare da liman saboda wajibcin bin liman walirti ba fi salatihi saboda haɗuwan sallan mamu bi salati imamihi da sallar ainihin limaminsa wa kad sajada ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama haƙiƙa sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su daɗa yawaituwa a gare su yana wuce ana daɗe yaduwa a gare shi sun yi sallah tare da manzan Allah lamma saha a yayin da ya yi rabkanuwa wa sajada kuma ya yi sujada na'am
idan halliman zai tare maka fada da ya bujiro maka a cikin sallanka na kuskurenka matuƙar ba farilla ka manta ba to min babu aula shi ma idan wani abu ya bujiro masa wanda rikicin nasa ne kai ma ka shiga wannan rikicin na'am shi sa duk abin da ya shahi liman to kai ma mamu ya same ka sai dai idan baka samu raka'a ko ɗaya tare da liman ba almadatu as-sadisa bangare na shida fi kayfiyati salat malan zai kawo mu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama yaya ake sallah yace kayfiyati salat hiya yanda ake yin sallah gata yace na farko ayyaqifal muslimu musulmi ya tsaya a tsaye cik ba da dukoli waktiha bayan lokacin sallah ya riga ya shiga domin idan kai sallah lokacinta bai shiga ba to ba ka da sallah mutatahiran kana mai tsarkaka in ana buƙatar arwalla to kayi arwalla in ana buƙatar wanka na janaba to kayi wankan janaba in ana buƙata ga 'ya'ya mata wanka na jinin biki ko jinin al'ada to sun yi wannan wanka to sai mutum ya tabbata iya da tsarki sannan kuma mastural aura mutum ya zamanto ya sitirce al'auransa in na biji ne ya zamanto akalla ka rufe abin da yake daidai gwiwanka zuwa harka waɗanka idan kuma ba ka da tufafi ba ka da wadatattun tufafi tufafi ɗaya ka mallaka in zane ne to shi kenan sai ka ɗaure daidai cibiyanka da daidai zuwa ainihin ƙwaurinka idan ƙirjinka daga daidai saman cibiyanka har zuwa kafaɗinka bai samu suturcewa ba sallanka ta yi amma in kana da abin da za ka suturce ka waɗanka to akwai hadisin da mazala ce kada ɗayan ku yi sallah ya zama to babu komai akan kafaɗinsa suka ce to in akwai to wajibi ne in babu kuma ya sauka akan ka haka yawa yawan malamai suka faɗa amma mace dukkanta al'aura ce in banda fuskanta da tafin hannunta sai malik yace kuma mustaqbil al-qibla kana mai fuskantar al-qibla fayuqima laha kata da iqamar sallah shine fayuqima laha hatta idza farada min lafd al-iqama ayayin da ka kare lafazin ta da iqama rafa yadayhi to mai sallah sai ya daga hannayensa muhafiyan yana mai daurantar da su bi imaman kibai zuwa ga bangaren kafadinsa muka ce kana sifa guda biyu ko ka ce Allahu akbar daidai ka wadanka ko ka kawo Allahu akbar daidai kunnuwanka muka ce kuma kabbaran kana da matakaiya guda uku duk da malam bai kawo ba in ka koma cikin sifatu salatin nabi sallama na nasirin albani zaka ga wannan mai sallah a yayin kabara yana da halallaki guda uku kana iya cewa Allahu akbar sai ka daga hannunka kana iya daga hannunka tare da kabara Allahu akbar sannan kuma kana iya daga hannun bayan kame lokaci kuma Allahu akbar duk wanda kai ya tabbata sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama malan sai yake cewa muhadiyan bi imaman kibaihi nawiyan as-sala yana mai niyyar yin sallah allaci arada wanda yake nufacin an yusalliha ya sallace ta qa'ilan yana mai fada Allahu akbar wa ya da'u ya daho al-yamin ya aji hannunsa na dama alal yasari a kan hannunsa na hagu fauka sadarhi saman kirjinsa shi yasa wannan shine sunna aji hannaye a bisa cibi wannan bai tabbata daga manzon Allah ba ko da kaga wasu manyan limamai na harami suna yi amma abin da ya inganta akan kirji ne shi yasa ma Nasiru da Albani a cikin sifatu salati ke cewa ويدعو يده اليمنى على اليسرى على الصدر فقط kirji kada yace an yi shi akan cibi bai tabbata daga manzon Allah ba sannan kana da sifa guda biyu ko kai ka aje shi a tsakankanin haka ko kuma ka kama shi ka riki duka ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam sai yake cewa thumma yastaftihu sannan sai kai du'a'ul istifta du'a'ul istifta ita ba kala kala ce ko ka taƙaita Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghribi Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal thalj wal barad ko kuma kana iya yin subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka sun zo da sigogi daban-daban Nasiruddin al-Albani ke cewa gwargwadon yadda ka haddace waɗannan addu'o'i da suka inganta daga manzan Allah to gwargwadon yadda kake samun zauki da karsashi da jin daɗi a cikin sallanka a sallar azabar ka yi wannan a la'asar sai ka yi wannan a la'asar ka yi wannan a magariba sai ka yi wannan sai ka ji kullum abu sabo ne ɗabi'ar ɗan adam iya son canji shi sa ababen suka zo daban-daban da sigogi daban-daban daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan mutum ya yi du'a'ul lissifta wa ya kuru sai ce bismillahir rahmanir rahim to ya tabbata manzon Allah iya cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ce min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wata iya ta aita akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ko a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim kowanne kai yayi ahyana yayi wannan ko ahyana yayi wancan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malaci zai karanta bismillahir rahmanir rahim sirran aboye fa yaqra'u al-fatiha sai karanta fatiha hatta idza balagha har sai ya kai wala dallin in ka kai ƙara sai ka ce amin in kai kadai ne in akwai mamu bayan ka sai ku faɗa tare ثم يقرأ سورة sannan sai karanta karatun sura aw ma tayassara lahu min al-ayati ko abin da ya sauƙaƙa a gare ka na daga ainihin ayoyin alqur'aniya na qur'ani ko ka dauki sura ka karanta ta ko kuma ka nemi wani yanki da ka iya a cikin alqur'ani ka karanta thumma yarfa'u yadayhi sannan mai sallah sai ya daga hannayensa guda biyu hazuwa mankibaihi daura da kafaɗinsa. ko kuma daura da kunnuwansa duka wannan sifar da kai ta tabbata wayar ka usaimu ce mai sallah ya ruku'i qa'ilan iya mai cewa Allahu akbar sai faɗi wannan ainihin kabbara fayumakkinu kaffaihi sai ya tabbatar da tafukan hannayensa min rukubataihi su abusa ainihin guyoyin hannunsa idan ka ɗora hannayenka ba a so a game su ana ware su ne sai a kama guyoyin hannun a riƙe masu ɗora hannayensu a bisa ƙaurinsu wannan ya sa a masu na mazan Allah akwai masu irin wannan in mutum ya yi ruku sai ga ya ƙi ɗorawa a bisa gwiwoyin ƙafafunsa sai je ya ƙetare sai je zuwa ga ainihin ƙaurinsa wannan ba haka manzan Allah yake ruku'i ba sai mala yake cewa wa ya muddu sulbahu sannan ko mutum ya meƙe bayansa shine wa yamuddu sulbahu ya meke bayansa ma'ana zaharahu ana nufin shine bayansa wala yarfa'u ra'sahu sannan kuma idan kai ruku'in kada ka daga kanka ta yanda idan an zo da hannu za a ga kanka ya tsaye da hannun kuma kada ka yi mi ka sunkuya ainihin kanka shine malam ana yake cewa wala yarfa'u ra'sahu wala yunakkisuhu kada ka daga kanka a yayin sujuda kuma kada ka sadda shi zaka meƙe shi ne ya zamanto a meƙe bal ya mudduhu ya meƙe kansa fi samci zaharihi a bisa daidaitan bayansa thumma yaqulu sai ya faɗa wa huwa raki'un iya halin ruku'i sai ce subhana rabbiyal azim zaka faɗi wannan addu'a su uku da sauran ma addu'o'in da suka tabbata daga manzon Allah irin subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh da sauran addu'an da suka inganta daga manzon Allah male ce au akthara ko sama da ukun thumma yarfa'u minar ruku'i sannan mai sallah sai ya dago daga ruku'i rafi'an yadayhi yana mai daga hannayensa dadi har zuwa mankibaihi daura da kafadinsa ko daura da kunnuwansa qa'ilan yana mai fada sami Allahu liman hamida Allah ya ji mai yabo da godiya a gare shi hatta idza stawa qa'iman har sai ka direta cik a tsaye fi dalin akan daidaituwa to wannan tsaya wanda zaka yi bayan ka dago daga ruku'i wannan farilla ne kana kana tsaye sai ka ce rabbana lakal hamdu muka ce nan ma kana da sifa guda hudu allahumma rabbana wa lakal hamd allahumma rabbana lakal hamd ta huda wawun ko kuma rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd kowanne kai manzo Allah ya aikata hakan sallallahu alaihi wasallama malan sai yake cewa sai ka ce ka karanta wannan addu'a sai ka ce hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi to ko ka takaita akan wannan yayi din da yake manzon Allah yana karawa hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi mil'a samawati wa mil'a al-ardi wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd أهل الثناء والمجد وكلنا لك الأبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد tuka sai ka je ka sira laka zai wani zai ce ma subhanallahi zai maka idan bai iya bai cika sai sallah a masallacin ahlus sunna ba sai a ce wannan mantawa yayi saboda ma sai ake Allahu akbar sabi Allahu Allahu akbar Allah gani wannan ya ce ai ka zo da sabon abu shi sa gwargwadon yadda kake nisa da sunan manzan Allah gwargwadon yadda kake rage wa kanka lada a cikin sallah ko ma ka rasa ta kwata-kwata sai mala yake cewa thumma ya'wi ila sujudi sannan sai ka silala zuwa ga sujada qa'ilan kana mai fada ka ce Allahu akbar fa yasjudu ala a'dha'ihi sab'a zaka yi sujada ne a bisa gaɓoɓinka guda bakwai wahiya shine alwajhu wal kafali wannan abu guda ɗaya kenan idan ka je sujada wajibin ka ne goshi ya tabbata ya dangana da ƙasa hanci ya tabbata ya dangana da ƙasa abu ɗaya kenan war rukbatani guyoyin ka guda biyu ka tabbata cewa sun dan sun damfari ƙasa wal an samu guda nawa kenan an samu guda uku wal qadamani digadiganka na ƙafa su ma ka lankwasa suka rissina su su kalli gabas in ka yi sujada alaman cewa kana sallah irin ta manzan Allah kada ka bar kawahunka a ciki haka lankwasa su haka manzan Allah yake su ma su yi sujada saboda manzan Allah ce an umarce ni in yi sujada har a kansu su ma sannan idan ka lankwasa su mutamakkinan jabhatahu kana mai tabbatar da ainihin goshinka wa anfahu da kuma hancinka minal ardi ka tabbata cewa sun sun ɗambara da ƙasa to a wannan lokacin kuma ka'inan kana mai cewa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la thalathan su uku au akthar ko sama da haka wa inda abi khairin fa hasanun da zaka yi addu'a ka roki wani alkhairi to abu ne mai kyau shi yasa muka ce 'yan uwa dukkan abin da kake bukata a gun Allah to kofar Allah a buɗe take a sujada kakka yarda ka huta daga sujada ka gaya wa Allah akai فأما الركوع فأذموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم shi sa a sujada a raka'a ta farko ce ko ta biyu ce duk matsalarka da kake fama a magance maka to ka faɗa wa Allah a cikin sujada sai malam yake cewa thumma yarfa'u min as-sujudi sannan sai ka dago daga sujada qa'ilan kana mai cewa Allahu akbar Allah mafi girma fayajlisu sai ka zauna muftarishan kana mai shimbuda rijlahul yusra ko kuma muftarishan rijlahul yusra yana mai shimfida kawarsa ta hagu jalisan alaiha sai ka zauna akan ta kina sai ka lankwasa kawka ta hagu sai ka zauna akan ta nasiban yumna kawarka ta dama sai ka kawata wa ya sai ka faɗa a wannan zama da za ka yi tsakankanin sujada guda biyu suka ce rabbi gifirli warhamni wa afini wahdini warzuqni to akwai ƙarin riwaya da ta inganta rabbi gifirli warhamni wajburni warfa'ni wa afini wahdini warzuqni abu guda bakwai zaka roƙa wa kanka manya manya ne kuwa kaga rabbi gifirli ya Allah ka gafarta mini warhamni ya Allah ka ji kaina wajburni ya Allah ka toshe min duk wani gaba ko wani kafa da ne saka ce akanta warfa'ani ya Allah ka daga darajata sannan wa'afini ya Allah ka bani lafiya gidan duniya da lahira wahadini ka shirya da ni warzuquni ka arzuta ni mai sallah a kullun idan yazo tsakankanin sujada guda biyu ya hada ce wannan yana faɗa kaga alkhairi ya samu shi yasa kun ga masu cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar suna haramta din su wannan albarka da alkhairi shi yasa har zaka masallatai na ahli sunna zaka ba kowanne limami bai kiyaye wannan kaida gurgurdan daga an dago kawai daga ya zauna to ya cika rukuni amma ba zai bakku ku yi wannan mafi karanci ma idan kana gaugawa ne sai ka ce rabbika firli rabbika firli rabbi gafirli sau uku shikenan sai ka koma sujada amma da zaka yi roki wannan abun guda bakwai masu daraja masu girma me neman su koma cikin sifatu salatin nabi zai gansu albani nasiru albani ya kawo su gabaki daya da ruwayoyin su ingantattu daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ma da yake cewa thumma yasjudu sannan mutum sai yayi sujada kama saba kamar yanda ya gabata thumma yanhadu li rak'ati thaniya sannan mutum sai ya yunkura domin ya zo da raka'a ta biyu fa yaf'alu fiha mithla ma fa'ala sai ya aikata irin yanda ya aikata a raka'a farko ba sai an maimaita ba thumma yajlisu litashahhud sai ya komo ya zauna ya zaman tahiya fa in kanat thunaiya idan sallah ce wanda take da raka'a guda biyu ka salatu subhi kamar sallar asubahi to fa innahu yatashahhadu wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallama to zai yi tahiya yayi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa yusallimu qa'ilan yana mai yin sallama yana mai fadan assalamu alaikum wa rahmatullahi multafitan ilal yamin yana mai karkata zuwa ga damansa thumma yusallimu sannan kuma sai ya sallama multafitan ilal yasar yana mai karkata zuwa ga bangaren hagun hagun isa kazalika kamar haka malam ya kata a gurguje akwai abubuwan da ba sai ya ambata ba za ka koma ne zuwa ga littafin da ya magana akan sallar akwai addu'o'i da zaka yi na neman tsaron ababe guda hudu wanda bana zai kawo su a zaman tahiyya na karshe a raka'a mai a sallah mai raka'a uku ko raka'a hudu sannan kuma a sallar asubahi ba za ka yi zama ba na attawarruk ana gane fiƙihun liman ko fiƙihun mamu a yayin da kake sallar asubahi za ga wani ya meke ya dan fidda kawahunsa na hagu ya zauna akan mazaunansa to a sallah mai raka'a biyu irin asubahi ba a irin wannan zaman zaka zauna ne irin zaman da kake yi na zaman tahiya a sallah mai raka'a biyu sai ma da yake cewa wa in kanat ghayra thulaiyya idan wannan sallah ba mai raka'a guda biyu bace ba fa innahu idza qara'a at-tashahhud to idan ya karanta tahiyya yanhadu mukabbiran sai ya tashi ya miƙe iya mai yin kabbara rafi'an yadayhi yana mai daga hannayensa hazuwa mankibaihi yana mai daurantar da su zuwa ga kafadinsa ko kunnuwansa fayutimmu salatahu sai ya cike sallar da ta mai saura alan nahwi alladhi taqaddama irin yanda ya gabata illa annahu sai dai anan yaqtasiru fil qira'ati zai takaita akan kuma karatu anan alal fatihati faqat akan fatiha kadai amma ya inganta ahyana wa ahyana mazala iya dan ƙara wasu ɗan surori ko kuma wasu ɗan ayoyi a raka'a biyu inda ake takaita akan fatiha wasu lokutan mazala iya iya kawo karatun sura fa'iza faraga jarasa mutawarrikan to idan ya ƙare sallah mai raka'a uku ko sallah mai raka'a hudu to sai ya zauna zama na attawarruk shi ne bi ifda'ihi bi warakihi ta yadda zai zaunar da mazaunayensa ilal ardi akan ƙasa wa nasaba qadamahu al-yumna qawarsa kuma ta dama sai ya miƙe ta ya ainihin qawarsa ta dama sai ya kawata wa butun asabi'iha asabi'iha cikin yatsinsa ilal ardi sai kawa su akan ƙasa thumma yatashahadu sai tahiya wa yusalli ala nabi sai sai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa yasta'idhu billahi min azabi jahannam ya nemi tsarin Allah daga azabar wutar jahannama wa azabin nari ya nemi tsarin Allah daga azabar wuta wa azabil qabri ya nemi tsarin Allah daga azabar qabri gaskiya ce wa fitatul mahaya wal mamat ya nemi tsarin Allah daga fitinar rayuwa da ta mutuwa wa fitar masihid dajjal kuma ya nemi tsari na Allah game da fitar dajjal wa yusallimu jaharan sai ya sallama yana mai bayyanawa qa'ilan iya mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullah multafitan ila al-yamin yana mai karkata zuwa ga damansa thumma yusallimu taslimatan thaniya sannan kuma sai ya sallama sallama ta biyu multafitan biha ila al-yasar yana mai karkata zuwa ga bangaren hagun insa wa in lam yakun bihi ahad maliki ko da babu kowa a gunka ba kamar yanda ake cewa malikiya ba sai akwai wani bai da alaka da wani a kusan da kawai zaka yi sallama ne anan kuma kai anan ko babu ma akwai malaiku a daman ka yi to wannan shine malam ya ka mana ainihin sifa ta sallama zalama kace kuma sallama kana da sifa guda hudu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ko ka ce assalamu alaikum kadai duka ya tabbata manzon Allah yana yi almadatu sabi'a bangare na bakwai kuma duka a cikin hukunce-hukuncen sallah fi hukumin jama'a game da hukuncin sallar jama'a a zo masallaci a yi sallah wal imamati kai har da limanci a wannan babuka da suke zawa a nan gaba wal masbuki da hukuncin wanda wasu raka'o'i suka kuce masa salatul jama'a malam zai fara tattaunawa akan hukuncin sallar jama'a sallar jam'i kamar yadda muke faɗa hukumuha hukuncin sallar jam'i ma da ce salatul jama'ati sunnatun wajiba sallar jama'a sunna ce da manzo Allah ya lazimce ta haka sahabbansa kuma sunna ce ta wajibi ma'ana ta dole fi haqqi kulli mu'minin abu ga haƙƙin dukkan mummuni mai imani lam yamna'uhu uzur matukar wani uzuri a mahangar shari'a ba a mahangarka ba kuma wallahi uzurin da zai hana ka zuba sallah kakka yi fata Allah ya kama da shi min huduriha da zai baka lasisin halartar sallar jami'i wa zalika li qawlihi sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma ya samu asali ne saboda faɗan manzo sallama ma min thalathatin babu wasu mutum uku fi qaryatin a wani gari wala badawin ko wani ƙauye la tuqamanna fihim salatul jama'a wanda ba a tsayar da sallar jami'i a ciki to illa stahwaza alaihim ash-shaytan sai shedan yayi rinjaye a wannan ƙauye sai shedan yayi rinjaye a wannan garin fa alaikum bil jama'a na hore ku game da zuwa sallar jami'i fa inna ma ya'kulu dhibu ku sani cewa kerkeci yana cinyewa ne ko yana ci minal ghanami daga cikin tumaki ko awaki alƙasiya shi ne almunƙati'ati anil qati'i wal bu'di anha wanda take yankewa ta je share guda ta yi kiwo domin shaɗan zai nasara a kanka duk a yadda ke sallanka a gida baka damu da zuwa masallaci ba to shaɗan zai nasara a kanka akan addinin kama Allah wata ran sallan ma sai ka fasa shi yasa daga cikin rukunnan sakaci a cikin addinin Allah kaga mutum da bai damu da zuwa masallaci yayin sallar jami'i ba musamman sallar isha'i da sallar asubahi manzala ce wannan suna nuna alama ma ta munafinci babu sallah mafi nauyi ga munafiki inji manzon Allah sama da sallar isha'i da sallar asubahi to ina masu kallon funafune kawai an zo ta gaba mai muhimmanci ce a gunka kawai sai ka ce a wannan gurin gaskiya ya bar na matsala ne iyaji ana sallah zai izo masallaci shi yasa kun ga arewa 24 wallahi bala'i ce arewa 24 annoba ce a cikin al'umma ta hausawa a yau a duniya babu wani bala'i da ke girgiza mata a cikin gida da 'ya'ya kai har ya kai mazajen masu fitintunu irin arewa 24 ka ga namiji duka ya san tsare-tsarensu da lokutan da ake waɗannan program ina ina za ka gidan bada masu za a yi ina za ka daɗin kowa ne ake yi ina za ka wata tsaya ce ake yi kuma ka zo kai da 'ya'yanka kana kallon abubuwan da sun saba wa addinin Allah sun saba wa musulunci wata magana a kan tsamo ta saboda ba a ɗora ta akan mizani na ilimi ba da shari'a kana jin ta kasan ta sa'a ma Allah ta sa'a ma sunna ta manzan Allah amma kuma ɗanka a kusanka da ɗanka amma sai ka nuna ko baka ji komai ba kuma wallahi duk a yayin da ka zo ka zauna kana kallo a gun ƴaƴanka abu ne mai kyau har ma wani lokaci ƴanka za ta kira baba kana ina gashi an zo gurin kaza lalacewa ta shigo cikin iyali rugushewar tarbiyya ta shigo gidanka duk a yayin da za ka zo ka zauna kai da ƴaƴan kuna kallon wannan tasha fanɗararriya mai fanɗarar da al'umma musulmi a yau kishiyar sunna tv wallahi kasar matsala shi sa uwa wannan babban abu ne wanda ya kamata kowar musulmi wallahi wannan in a gidanku kaga cewa baka iya kiyayewa in ka iya ɓadda tasha in ka zo sai ka hudda ta daga cikin ainihin tsarin sitikinsu ai ana shahewa ko ba shahewa in aka zo aka gyara gobe ka shayi har su haƙura su bari in abin ya yi ƙarinka amma kuma ban tunani a ce kuma kai magidanci ne wa baka iya sa doka a gidanka ai ka samu matsala ka ce matarka baka isa ka ce ga abin za a kalla a gidanka ba akwai matsala Allah ya akwai matsala ga wasu mataye tantirai ba su da aure amma suna koya yadda ake zamantakewa na aure kai in ban da bahaushe a duniya ina mahaukaci mai irin dokan wani nasiha kin guje wa aure amma kin zo kina ba matan aure shawara ga yadda za su zauna da mazajensu wannan a tarihi na duniya wallahi in ba mahaukaci ba babu wanda ya kira da wannan ke kin girma aure amma kin zo kina bada yanda za a zauna aure kai kuma mijin ma in ma kina da auren mijin da zai barki ki zo kina faɗin irin waɗannan maganganun shi ma aje aje ba imaninsa kuma mafi yawa babu ilimi na addini babu ilimi na alkur'ani babu ilimi na sunan manzala kuma su suke zuwa suna koya mata irin waɗannan abubuwa ba shi bane ba take cewa wai to ita wai ai dafa abinci ma ai wahala ce ake yi ai ba a dora miki ba a shari'a ko kuma mijinki kamata ya ce in an tashi shi zai je ya neme ki ya gaida ki da irin waɗannan ababen in ba a cikin mu ba ba za a samu irin wannan ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wallazi nafsi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda numfashi na ke hannunsa laqad hamamtu an amura bi hadabin wallahi haqiqa tabbas nayi umarni a kawo mini gunguman ici fayuhtatabu sai a kunna masa wuta thumma amura bis salati sannan nayi umarni a yi kiran sallah shine ma'ana fayu'adhan ayi kiran sallah a tada ikama fayu'adhanu laha a tada ikama ana tunanin manzo Allah ne limami kuma da manzo Allah ne limami ashe manzo Allah ya wakilta wani shine limami thumma amura rajulan fayumman nasa sai in umarci wani bawan Allah yayi wa mutane limanci thumma ukhalifa ila rijalin sai in je in mayo mazajen da la yashhaduna sala ba sa halartar masallaci ba sa halartar sallar jami'i sai in zo in yi sallama assalamu alaikum da gahuto ka leko a kana gida kawai sai a babbaka gidan naka shine fa uharrika alaihim buyutan in kona gidan da jinsu malamai suka cewa ba manzala bai fadan abu irin wannan sai abin da ya zama to mai girma ne wa qawlihi lirrajul da fadan manzo ayi sallama ga wani bawan Allah al'ama makahu alladhi qala lahu ya rasulullah wanda yace wa manzo Allah ya ma'aikin Allah innahu laysa li qa'idun ba ni da wani jagora ya kudu ni ilal masjidi da zai man jagoranci zuwa masallaci mazalla sai ya diba ya ga wannan bawan Allah tsakankaninsa da masallaci akwai tazara mai yawa kuma hanyarsa akwai kunamu akwai yiwuwar macizai akwai matsaloli baya da jagora farar kasa da musu mazalla shi gaje an maka sauki ka zauna ka yi sallah a gida falan ma walla wannan makaho har ya juya zai tafi da ahu sai manzo Allah ya kira shi faƙala sai manzan Allah ya ce masa hal tasma'un nida bisala bawon Allah kiran sallah yana kai maka har gida faƙala na'am wannan bawon Allah ya ce tabbas ya ma'ajin Allah ƙala sai manzan Allah ce fa ajib ka amsa kiran mai kiran sallah a wata ruwayar ma ban samu wani uzuri da zan iya baka dama ka zauna a gida ba wa qawli bin mas'udin da faɗa abdullahi ɗan mas'ud radiyallahu anhu ya ce wa laqad ra'aytuna haƙiƙa mu mun samu kama mu sahabban manzon Allah wa ma yatakhallafu anha babu mai zama a gida ya ƙi zuwa masallaci shine salatul jama'a ana nufin sallar jam'i illa munafiqun sai munafiqin da ma'lumun nifaq kai munafincin ma sananne ne ai da mutane walaƙad kanar rajul ya kasance a zamanin manzon Allah mutum yu'ta bihi ana zawwa da shi yuhada baina ne ana masa ainihin ana masa ainihin jagora ko ana janye da shi nan wani ya sashi aka wada nan ma wani ya sashi aka wada kai iwa bai iya takawa jansa ake yi amma hatta yuqama fi safi sai an zo an tsira shi a cikin sahu ayi sallah kuma a maida shi saboda me yanda suke suka san girman sallah da yanta a cikin jama'a amma kaɗan mutum ce Allah ciwon kai nake a gida zai sallata abu na biyu ma da ce fadlu ha fadlar sallar jami'i ma da ce fadlu salatar jama'ati kafirun ko kuma kabirun fadlan sallar jama'a abu ne mai girma wa ajruha azimun kuma sakamakon laranta mai girma ne faqad qala sallallahu alaihi wa sallam haqiqa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa salatul jama'ati salla tare da jama'a tafdulu salatul fadhi ta fifici sallar mutum ɗaya bi saba'in wa ishirin daraja da daraja ashirin da bakwai wakala manzan Allah ya faɗa ce salatu rajul fi jama'a sallar mutum a cikin jama'a ta zidu ala salatihi tana daɗuwa a kan sallarsa fi baitihi da yi ta a gida wa salatihi fi suƙihi ko sallarsa da yi ta a cikin shagonsa bid'an wa ishirin daraja da daraja ashirin da ɗan birtsatse da uku ko da hudu har zuwa da tara wa zalika kuma wannan yana faruwa ne anna ahadahum cewa ɗayansu idza tawadda'a duk a yayin da kai arwalla fa ahsanal wudu'a ka kyautata arwallanka thumma atal masjida sannan ka taho masallaci la yuridu illa sala ba abin da ya fitar da kai daga cikin gidanka in banda sallah ba ka ce ba zan biya isha shayi daga nan in je masallaci ba ka ce ba zan saye kaya a gun mai shago daga nan in je masallaci a ana so niyyar da ta hoto daga kai ta hoto da kai daga cikin gida kawo masallaci ne ba abin da ya hudo ka daga cikin gidanka in banda masallaci to idan ka samu wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa falam yakhtu khutwa ba za ka yi taku taku ba illa rafa'ahu Allah biha daraja sai Allah ya daga darajanka wa hutta anhu biha khati'a kuma a yayin da ka aje kawa sai Allah ya sa an kankare maka zanubanka hatta ya dukula masjid kuma za a bushe ba ana haka haka sai ka shiga masallaci shi yasa wanda ya fika tazaran nisa da masallaci bangaren taka wa ya tafi ba za ka kama shi akan samun lada ba wa idza dakhala almasjid idan ko mutum ya shiga masallaci kana fi salatin to yana nan cikin sallah ma kanat salatu ta'bisuhu matakar sallan ce ta tsare shi kinan tsakankaninka da sallah minti goma ko ashirin kana jiran a yi sallah to kuma za a sa mala'iku su ringa rubuta maka wani sallah ce yake a lokacin kuma wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum mala'iku suna salati ga ɗayan ku ma dama fi majlisi alladhi salla fihi matakar iya wannan gun da ya salla a gun yaquluna suna cewa Allahumma ghafir lahu ya Allah ka gafarta wa ne wa Allahumma arhamhu ya Allah ka ji kanwa ne malam yuhdith matakar bai yi wani abu na kari ba ko wani abu da ke warware masa alwala abu na uku aqalluha mafi karancin abin da ke gaskatuwa akan cewa an yi sallar jami'i mala shi aqallu salatul jama'ati ithnani mafi karancin jami'i mutum biyu al-imam a samu liman wa akharu ma'ahu da wani a kusansa amma mu sani wa kullama kathura al-adad duk a yayin da adadin mamu yawaita to kana ahabba ila Allah to shine mafi soyuwa zuwa ga Allah shi yasa masallacin da yafi kowanne jama'a ka je ka yi sallah a cikinsa fadilansa ba ɗaya ba ne ga masallacin da ake samun mutum hudu ko biyar shi sa riƙe wannan sunna ce mai girma ka je gun da adda kwai jama'a duk inda jama'a take to akwai taimako na Allah da jin kai na Allah da kuma rahama ta Allah li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗan manzon Allah sallallahu alaihi rajuli sallar mutum ɗaya ma'ar rajul tare da wani azka min salatihi wahdahu ta tsarkaka da lada akan shi kadai yayin sallah wa salatuhu ma'ar rajulaini sallar shi tare mutum bi kuma azka ita fi tsarkaka da samun lada min salatihi ma'ar rajul tare da sallar sa da tare da ainihin mutum daya wa ma kana akthara gurgudan yanda yawaituwan jama'a yake karuwa to fa huwa ahabbu ila Allah ta'ala to shine mafi soyuwa zuwa ga Allah wa kaunuha fil masjidi kuma a yi ta a masallaci afdalu shine mafifici wal masjidul ba'id masallacin da ya nisa da gidanka to afdalu ya fi fifikon lada minar karibi daga masallacin da yake gab da gab da kai da gidanka da kaunar rasulullah salama saboda faɗan maza salama inna a'zaman nasi ajran wanda yafi kowa samun lada kamar yadda hadisin iyanan cikin sahih muslim shine wanda ya zama to abaduhum ilaiha mamshan shi ne wanda ya fi kowa nisa da masallaci wanda ya fi kowa yawan taku na masallaci kuma kakka hau abin hawa taka a kawagatai masallacin abu na hudu shuhudun nisa ilaha mata suna iya zuwa masallaci walin nisa'i ya tabbata ga mata an ya shahadna salatar jama'a suna iya halartar sallar jama'a fil masajidi a cikin masallatayya amma in uminatil fitna idan aka amintu da fitina walam yukhsha adan ainihin ba a tsoron wani abu na cuta ko cutarwa li qawlihi sallallahu alaihi wa sallama saboda faɗan maza sallama la tamna'u ima Allah kada ku hana bayan Allah mata masajidallah zuwa ga masallatayya na Allah wal yakhrujna idan za su je masallaci su huta tafilacin ba tare da turare ba ko sanya tufafi na alfarma ai ghaira mutatayyabat kada su sanya turare fa in masaftiban idan mace ta shafi turare ta shafi turare za ta huta to fala ya hillu laha shuhuda salatin jama'a bai halitta ta halarci sallar jama'a fil masjidi a masallaci to ina mace ta sa turare ta je shagon shagon mai shago masallaci gurin ibada ne kuma a tunani ma mafi yawa masu tsoron Allah ne suke zuwa masallaci to ina ga mace ta sa turaren wuta na ƙarshe ta je shagon mutum kamshi duka ya cike wannan shagon wannan kaga maguzanci ne malar sai yake cewa malar sai yake cewa bi kaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda faɗan manza sallama ayyu mamra'atin duk matar da asabat bukhuran ta sanya turare na wuta ko turare fala tashhad ma'anar isha al-akhirah kada ta harci sallar isha a tare da mu ta ƙarshe wa salatul mar'atu fi baitiha sallan mace a gidanta afdalu ita ce mafificiya da kaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda faɗan manzo sallama wa buyutuhunna su yi sallah a gidajen su khairul lahunna shine mafi alkhairi a gare su abu na biyar al-khuruj wal mashyu ilaiha fita da tattaki zuwa ga ainihin ita sallar ma da ce yusahabu liman kharaja min baitihi an so ga duk wanda ya fita daga cikin gidansa ilal masjidi yayin da zai je masallaci to an yi kaddima rijilahul yumna ya gabatar da ƙahwarsa ta dama yayin fita daga gidansa wannan ko za ka je kasuwa wa ya kulu sai ce bismillah da sunan Allah tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah la haula wala quwwa ba dubara babu wani karfi sai ga Allah illa billah Allahumma ya ubangiji inni a'udhu bika ina neman tsarinka an adilla akan nabatar da kaina au udalla ko umbatar da wani na au azilla ko in zamaye au uzalla ko in zamayar da wani na au azlima ko na zalunci wani au uzlama ko a zalunce ni au ajhala ko na yi wauta au yujhala alayya ko kuma a yi mana wauta shi ka ce allahumma ya ubangijina inni as'aluka ina roƙonka bi haƙƙi sa'ilina ga haƙƙin nan na waɗanda suke roƙonka shi ne alaika zuwa gare ka wa bi haƙƙi mamshaya da kuma haƙƙin na tattakawa ta haza wannan fa inni lam akhruj ban mutu ba a shirran a matsayin masharranci wala batsaran ko kuma mai girman kai ko ƙetare iyaka wala riya'an ko kuma yi dan waninka wala sum'atan ko dan jiyar da mutane kharajtu na fita ittiqa'a sakhatika saboda tsoron fushinka wabtiga amardatika dan neman yardanka as'aluka ina neman ina roƙonka an tunkizani ka tsamamar da ni minan nari daga wuta wa an taghfira li dhunubi ka gafarta min dhunubina jami'an gabaki daya fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant ba mi gafarta dhunubi sai kai amma tun daga nan Allahumma inni as'aluka zuwa nan bai inganta daga manzo Allah ba hadisi ne za'ifi kamar yadda bin Baz ya faɗa yace sai dai ma'anarsa idan aka fassara za ga abu ne mai kyau amma dai bai inganta daga gun manzo Allah ba to amma nan ya inganta kuma sauran Allahumma ja'al fi qalbi nura ya Allah ka sanya haske a cikin zuciyata wa fi lisani nura ka sanya haske a cikin harshe na wa fi sam'i nura ka sanya haske a cikin jina wa fi basari nura ka sanya haske a cikin ganina wa an yamini nura ka sanya haske a damana wa an shimali nura ka sanya haske a hagu ina wa min fawqi nura ka sanya haske a ainihin a sama na Allahumma a'azim fiya nuran ya Allah ka girmama haskena ma da ce summa yamshi bi sakina sannan sai ka tafi masallaci a nitsi wa waqarin da dadin nutsuwa da kaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda fadan manzo sallama idza ataytumus sala duk a yayin da zaku je masallaci to fa alaikum bis sakina na hore ku da zuwa a nitsi fama adraktum abinda kuka riska fasallu ku sallata wa ma fata kuma abin da ya kubce muku to fa a cin muku ciku kar a ganka ahlus sunna ne amma ka zo a guje anan kake gane me yi idan Allah da ayi ne saboda mutane suna kallon su daga an tsare zo amma da asubai sai ga wani ya fita da gudu malam wai saboda raka'a ta karshe ce ba zai same ta ba to fa alaikum bis sakinati wal waqar haka manzo Allah ya faɗa shi ne kakka yi addini don wani ko kuma ka ringa tsoron mutane a ganka a wallahi yan wa'iyar gaskiya abin da ya kamata mu kiyaye bangaren riya ta shiga cikin ayyukan yawan mutane in kai kaɗai ne to shi kenan ana kallon ka shi kenan sai ka kiyaye doka ta Allah amma ba mai ganin ka ko shi kenan sai ka taka doka ta Allah wanzu kunyar Allah kace ko ko kunyar mutane shi yasa duk ibada zaka yi ka yi ta dan Allah amma sai ka ji kuma da masu cewa duka wannan kaga cuwa-cuwa ce a cikin addini limami a ruku'i sai ka ji ana mm ko ga wani ya buga kafa haka duka wannan da hikima ce da dabara duka wannan iya daga cikin bidiyoyin zamani wa gani to duk irin waɗanda ya kamata ɗan uwa mutum ya kiyaye ai akwai wani limami shi ka'idansa duk a yayin da ka kame irin wannan abin shi kina sai ya dago ma ko burka shi ma kuma ga kuskure ya kuskure shi ma shi iya jin haushi ka ringa mishi irin wannan abin domin ya san bid'a ka zo da shi to shi ma sai ya zo da wani abin daban kakka yi ibada dan ka ba wani haushi kai ma kai ba ka yi daidai in tasbihin ka ya kare to shari'a ta baka dama ma da suka ce kana iya dan daga kama idan ka ji alamun mai shigowa matukar bai nuna alama ba saboda shi wannan horon wai mai irin wannan ne yake yi to ya kamata dukan dukan mu dai mu ji tsoron Allah malam sai ke cewa fa idza wasala ila al masjidi a yayin da mutum ya sadu zuwa ga masallaci to qaddama rijlahu al-yumna in za ka shiga masallaci ka gabatar da ƙauka ta dama wa kala sai ka ce bismillah da sunan Allah a'udhu billahi al'azim ina neman tsari da ubangiji mai girma wa bi wajhil karim da fuskarsa mai girma wa sultanihil qadim da kuma mulkinsa da ƙarfinsa wanda yake da daɗe min ash-shaytanir rajim daga shaytan jifafi daga rahmar Allah Allahumma salli ala nabiyina Muhammad ya Allah ka yi salati ga annabinmu annabi Muhammad wa alihi da alayensa wa sallim ka yi aminci Allahumma ghafir li dhunubi ya Allah ka gafarta min zunubaina waftah li abwaab rahmatik ka bude min kofofin rahmatka ya zo da sigogi daban-daban kowanne kai ya tabbata daga manzon Allah wala yajlisu hatta yusalli tahiyatal masjidi yace idan ka zo ba a rige aka fara sallah ba to kada ka zauna har sai kayi tahiyatul masjid wannan sunna ce ta manzo Allah kuma mai akhdari sauran yake cewa wala mai bi ashmawi wala tafutu bil julus idan ka rike ka zauna ka manta to kada bata kuɓa cewa sai ka tashi ka zo da ita li kaunihi sallallahu alaihi wasallama saboda fadan manzon Allah tsira da amincin Allah su dade yaduwa a gare shi idza dakhala ahadukum al masjid idan ɗayan ku ya shigo masallaci to fala yajlisu kada ya zauna hatta yusalli raka'atayn har sai yayi raka'a guda biyu illa an ya kuna fi wakati tulu'i shamsi to sai dai idan ya zamanto ya shigo ne a lokacin hudawar rana aw gurubiha ko kuma lokacin fadawanta to a lokacin ba zai sanar ba amma da cewa bi inganci zai mi zai yi shi yasa yan musulmi a babi na karatu na bangaren abin da ya shahi addini su ahlus sunna wal jama'a idan malami ya zo da abu iya ƙoƙarinsa ne ya zo da shi kuma iya abin da ya fahimta ne akan wannan matsala to idan ya zamanto kuma akwai abin da ya zamanto ɗoriya ne akan ilimi da ya tabbata to ba za a bi wannan malamin akan wannan kuskuren ba shi yasa ita tahiyatul masjid ba ta da lokaci sawa'un rana tana tsakiyar sama ko tana hudawa ko tana fadawa in ka shigo masallaci to ba ta da alaka da wannan kawai in ka shigo za ka yi ta ne shi ne bata da alaƙa da lokaci na hani shi sa sallorin akwai zawatul asbab sababi da ke kawo su to da zaran wannan lokacin yayi kawai idan ka shigo to shari'a ta baka dama da haka cewa ma da illa an yakuna fi waqti turu'il shamsi aw ghurubiha to wannan magana a yawa yawan malamai bayan bibiyar suka yi ba wai mu a karancin karatu mu muka gano haka ba a'a malamai al-muhaqqiquna suka tabbatar da cewa mutum zai yi sallah zawatul asbab a kowane lokaci ya samu kansa a kai ma da ce fa'inahu ya jirisu zai zauna ne wa layu salli ba zai yi salla ba amma da ce fi inganci zai yi lina haihi sallallahu alaihi wasallama saboda hani da manzan Allah sasu ya yi anis salati fi hazainil waktaini game da yin salla a waɗannan lokuta guda biyu ma da cewa idan aradar khuruja min almasjidi idan mutum ya nufaci zai wuta daga masallaci to qaddama rijlahu yusra sai ya fara fitar da kafarsa ta hagu wa qala sai ya fada ma yaquluhu inda dukhulihi abinda ya fada yayin shigowarsa illa annahu sai dai yaqulu zai fada aiwadan masanya waftah li abwaab rahmatik me ko ya fada haka sai ya ce waftah li abwaab fadlik ka buɗe mini ƙofofi na ɓangaren fadlanka wannan su ne ababen da mara ya kama a gurguje na ɓangaren sallah shi sa yan uwa a taƙaice a ƙarshe lokacin ya tafi shi ne yan uwa ɓangaren sallah a iya ƙasashen da aka ci gaba ba a baka limanci sai an jaraba ka kuma wannan shi ne abin da ya fi dacewa za a ce ka yi sallah a gani kuma a zuwa maka intabiyu a aikace Allah mana muwafaka سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله na'am
sai da